ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة wada yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan yammaci wata ke nan na biyar ga watan uku 2025 gregorian kalanda wanda ya daidai da biyar ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 kuma yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai albarka a wannan masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma sarkin lamba a daidai wannan lokaci kuma har yanzu muna nan a cikin sura mai albarka ita ce suratul isra jiya a cikin ikon allah mun tsaya akan ayan da allah madaukakin sarki yake bayani akan wato kenan arziki yadda yake shimfida shi ga wanda ya ga dama da kuma yadda yake dan takura shi shi ma wato kenan ga wanda ya ga dama daga tuntunsa allah maɗaukakin sarki yana sanar da duk abin da bayi suke aikatawa yana kuma kallonsa kuma zai ba su labari a kansa da kuma wato kenan hani da allah maɗaukakin sarki yi a kan kashe yayaye saboda tsoron talauci zai zo idan an haife su da kuma bishara da Allah madaukakin sarki mana cewa lalle lalle su da musu zo din ba Allah ne zai arzuta sun ci da su mu da muke nan ma Allah madaukakin sarki shine yake ciyar da mu don haka kada a kashe su kisan su wato kenan kuskure ne wanda yake mabayi to anan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan Allah madaukakin sarki ya ce kada ku kusanci wato kenan zina domin ita zina alfasha ne sannan hanyar da mutum zai dauka a rayuwarsa ta zama ita ce hanyar zina wannan hanya wato kenan tamunana damunana saboda matsalar da take tattare da shi ga dan adam da kuma al'umma da dan adam yake ciki idan mutum ya nazari dangane da ayoyin alkur'ani zai ga cewa idan allah madaukakin sarki yana umarni akan wato kenan wasu dokoki da yake so mu aikata idan ya bayani sai ya kace tilka huludullahi fala ta'tudu wannan shi ne dokokin Allah da iyakokin Allah madaukakin sarki akan umarni ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai ya ce kada ku ketare wannan ma'anar wannan Allah madaukakin sarki ya ce ku yi kaza ga iyaka yadda ya ce ku yi kada ku tsallaka amma idan hani ne in hani ne ya ga wani sallah cikin sassaki da Allah da sarki magana sake ce tilka hudullahi fala ta taduha wa man yata'adda fi hudullahi fa qad zalama nafsa la tadri la Allah yuridu ba da zalika amra so amma bangaren hani Allah madaukakin sarki in ya tashi sai ya ce tilka hudullahi fala taqrabuha wannan sune iyakokin Allah madaukakin sarki kar ma ku zo kusa idan abu ya shafi wato gidan dokoki na umarni sai a ce kada ku ketare iyaka yadda aka sai da ku amma in hani ne sai Allah da kuke zarki ya ce wato kenan kar ma ku zo kusa saboda malaman balaga suka ce hakan ya fi kusa da wato kenan karfafa ma'ana akan a ce mai misali ba sai Allah da kuke ce wala ta zunu kada ku yi zina to a ce maka karkaje kusan zina ya fi duk da cewa wasu suna cewa a nan aya ana cewa la ta karbu zina babu kwalokwalo hani a kanta saboda ai cewa kai karku je kusa karku je kusa ba cewa kai kada ku yi ba to amma kuma hannun fa anan ya fa fi tsanani baka ga misali da Allah madaukakin sarki ya tashi hannun shan giya yace ya lazina mun innamal qamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani sai ce me bai ta ne ku nisance sa ma'ana ku je ku zama nesa da ita kar ma ku je wato kenan kusa da ita kenan wannan zai nuna cewa Allah madaukaki zarki bai hana shan giya ba bayan ya ce kar ma a je kusa da ita eh ko kuma wato kenan dauki misali akan abin da yafi muhimmanci shine matsalar tauhidi a kidance Allah madaukakin sarki ya ce dangane da dagudu ko allah wadda kuke sarki sai ya ce wanda zinanta da mutu daguda ko ba sai ta nuna sana sai cewa yi wallazi nashta ne da wanda suka nisanci matsala ce ta tauhidi amma sai ce wanda suka nisanci ɗagutu mana ba su zo kusa da ɗagutu ba mun bayanci wannan saboda haka yanzu anan da Allah mara fuki take ce kada ku zo wala taqrabu zina kada ku zo kusa da zina to wannan yana nuni cewa tabbas hani ne hani kuma wanda yake mai tsanani cewa lalle lalle an haramta wa mutum kar ya zo kusa da zina in an ce kada ka zo kusa kenan tsakaninka da abin dole a samu wani fage wanda yake wato kenan baka iso shi ba haka yake so dole ya zama akwai masafa bainaka wa baina manuhi anhu dan haka aka ce zina tana da wato kenan matakai wanda ya kamata ce mutum ya nisance su na farko kallo idan mutum wato kenan ya kalli abinda Allah madaukakin sarki ya haramta na lamarin mata to a cikin kallon nan zai kalli abin da zai bai sha'awa bayan wannan a sai abin da ake kira alwujudan wannan ana kiransa al'idrak idan ka kalli mata wadda take ba haka mutuncin kanka da amfanin kanka da amfanin uwar da za ka sa ta a cikin damuwa ko kuma ɗan da za ka sa shi a cikin damuwa ko ɗan da za ka sa shi a cikin damuwa Allah mara cikin sarki ce ka kame kar ma kake kusa ka kame kar ma kake kusa saboda a kiyaye sannan kuma da al'ummar da wata ke kake ciki dan a kare maka wajen mutuncin ka shi yasa Allah mara cikin sarki da ya zo kes din zina bai ma bari a je kusa ba duk wani mataki da za a iya ɗauka sai a ɗauka duk wani mataki ta da inda wannan mutum yake rike da mace to ne ku shi da wata kiri shi dai to da sai dai wanda Allah mai sarki ya kiyaye shi kowane irin tawili ko mutum zai haka da haka to Allah barku zai kike wala ta karbu na karbu zo ku san zina fallan da ma wa kuma ku aikata lahu kana fasha lalle shi ne ya kasance aiki fasha ne wasa sabila hanyar zina kuma wata kenan ta munana sosai ta munana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace akwai lokacin da wani ya kira sa mujazzaz ya zai samu da usama da zaidu suna kwance sun rubu da bargo daya ya ga kafofin su sai ce lalle waɗannan kafa guda biyu ne ɗaya daga jikin ɗaya take don haka na na aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga shi ya shigo cikin gida yana murna hankalinsa wato kenan yana wato kenan saboda tsananin murna ya kasa a daurewa farin ciki mai take yi yake cewa ai an samu wani mutum da ake kira da zaben da ke shi yana da ilimin kiyama ya ga kafar zai da ta usama ya ce wannan ɗaya kafar daga ɗaya take alhali kuma shi usama baki ne zainu kuma irin fari fal din nan da wasu a cikin jajaye mutane masu wajen fari fal hakan nan shi kuma wanda ya kai ta duhu an ya ɗaya baki don haka ana zargin cewa ba ɗan saban sai ga mai ilimin kiyama ya tabbatar da wannan kuma annabi sallallahu alaihi ya ji daɗin wannan tabbatarwar da aka yi saboda haka aka zainu ɗan tsare kuma ɗan tsare ci ba usama ma ɗan tsare na ka tafi da abdi wa bin abdi saboda haka kita to mujarrad ya tabbatar mana cewa Osama ɗan gidan zai yanzu maganar da da mutane su ke ɗaya da ciki ciki da yake yaɗa wa ya sa riga ta tashi da ko sai farin ciki cewa Osama ɗan gidan zai saboda haka ba karamin farin ciki da a ce ɗanka ya tabbata ɗanka ba ba karamin kuma ciki ba da a ce ɗanka ya tabbata ɗanka ba
ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا
Allah marabayin sarki ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah kada ku kuskura ku kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta illa bi haƙƙi sai dai da haƙƙin kisan haƙƙin kisan kuma shine wato kenan ko ya zama asayibu zani ko ya zama annafsu bi nafsi ko ya zama ta'irku da dini ko alfarku da jama'a idan mutum mai gidanci ne ya yi zina musulunci ya ba da dama za a jefe shi manzana rujima ake da ba cikin addu'a don zana ruci wadda ya gina za a yi mata gina rajan a cikin alkur'ani da cikin ayoyin da aka saukar aka shafe karatu su ba a shafe hukunci su ba a kai aya da take magana a kan rajan a zane to zane kan da mutum a kai da za a nuna ka sama na kalan da Allah wannan aya an shafe ta a addu'a da alkur'ani kuma da ne ta ma ne sabbin ayatin an musa na da kai babu ayar da za mu shafe ta ko mu za a manta da karatunta za mu zaba wata tafi da alkhairi ko kuma misali ta wannan ya shafe karatunta amma hukuncin da yana nan don haka da yadda umar yake cewa ina jin tsoron kar zamani ya zo wani mutum ya bi ido ya ce mu ba mu gara jama a cikin alƙur'ani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage ido da kanta kissan ma'is ya san cewa shi da kansa ya zo ya rasulullahi na yi zina duk sai sai ko da kudin ya dawo ji na yi na ya dawo da sai da shi da shi ya da sai kudin ya ce masa amma domin in an ta kai mahaukaci ne ce na kula ta kala ina ta kudin mutum ko ne ta da ba غير من حد النبي صلى الله عليه وسلم aka je aka jefe shi amma lokacin da ake jifan nasa ya fita a guje mutane suka gudu suka jefe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ya gudun aida kun kyale shi da Allah zai dawo ce kare yayi ku a samu masu kofa saboda haka aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rajin abubakar sayyidina abubakar yake ilimi kenan abubakar ya yi rajin wa rajamna mu ma kuma mu yi rajam kada bayan wani lokaci wani mutum ke mana bai ga wani rajam mu a cikin alƙur'ani sura da idan mutum ya zina an adami da cire za a masa rajam a sayi kusa nafsu bin nafsu kuma shine mutumin da ya kashe mutum shi ma sai a kashe shi babu sai a ba sa ka je ka kashe mutum dan ma sai a ba ka dan ma alaihi bi annan nafsa bin nafsi sannan galibin da dini ne kuma shi ne wanda ya riga wanda kuma ya zama wa mutane dole su da kuma matsala a cikin al'ummar musulmi da ke da tasirin musulmi ya je yana don haka hukuncin sa shi ne wanda ke nan za a kashe shi ne Allah ce illa bil haqqi wala taqtulu min nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe ku kashe ran da Allah ba da take ya haramta a cikin sai dai inda haƙƙin kashe ran kamar kutula mazluma duk wanda aka kuskura a kashe shi a matsayin sa na wanda aka zalunce shi ba ya da yake sa kan sa ko da ba amma aka kashe shi haka kawai ba ka yi wannan mutum mazluma an kashe shi a matsayin sa na wanda aka zalunce shi to wannan mutumi duk da ya ga duniya Allah ce ba kada ana bi wali ya sultana to waliyinsa wanda ya dauki dawainiyar lamarin sa don ba shi kawa ya je ya ga haƙƙin uwansa da aka kashe uwansa da aka kashe malamai suka ce da wannan aya ake nuna cewa wali dole ne mana miki tunda Allah ya rubuta faɗa da ana yi wali da ce wali ya ce ko da wani sai suka ce da ke a mace ba da kuma wali ya ba akan wata ke lamura ana to ne an kashe wa mutum mace ba za ta tsaya sai daga wajen mutum haka kuma za ta zama wali ya a wajen aure ba za a ɗaura aure sai dai a ɗaura ɗaya duk da wasu malamai da suka sassauta suka ce a ai wannan lamar su ne wanda yake zai yi ɗaukar mutum zai yi ɗaukar mutum aka ce ta yaya sai su ta abu da za a na wadda da ke kan wani ba a mu babu a wani ba a ba ai duk idan dangi ne na mace ko na ɗan uwa ai mace su ba a farar ke tsakanin mace da namiji ba babu mu aula bi ba da kuma da Allah ke cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum أولياء بعض من الملا ده من الملا هذا إذا ما ولي وحد العفو والله تعالى أعلم أما دي الله ما ربنا تلقي تلقي أنا الولي كسر wanda aka kashe shi da zalunci to wanda zai tsayu a wajen karkowa hakkinsa Allah yake kun ba shi bawa bawan shi ne malamai suka ce da yanku in ya ga dama afa sai ya ce ya yaki ya yaki wa in sha'a qatala in ya ga dama sai ce a kawo mai laifi a kashe shi da mun yadda ya kashe mai karuwa da Allah ya bashi wannan bawa wa in sha'a in kuma ya ga dama da kuke nan sai ya kashe haka sarki ya ta sai su ce ta dan wa mu da mu ta na wasa shi ba mu da ya wasu iya wani dai idan kun suna wani sun rike wani abu ko zai iya ɗaure da wani wani da kuma ke shan kare sai Allah ba da kusurki shi da ka kashe din sai ya ji ne na shafi da kamar kuke da min haƙi shehu wanda aka yaje masa ya kamata ya bada da diya da dubu ɗari sai aka ce an yaje masa wani abu ya zai ba ya ya zai ba da dubu ko sittin in ya masu an yaje masa a dalilin ɗan uwansa da ya kashe sa sittin Allah bai raba su ko yau shi da mu da ya kamata da bukarin diya اتباع المعروف سوف بالتالي أحمد على عقل الغير فأقل تبع الديانة على ما هو الاستقامة وأداء إليه بإنسان كوكو مدى ذاك بيا ديا وكو بيا ديا من تحيي وكو الكوية وكرب يا أبو الكوية ما يقدر كوي ولما ما بشكل بشارة بسيطة على كرب سودي أن قدرت بسيطة سنجي بكونا كوكو ما أن قدرت بكونا بيبو كوكو بيها سكيكو سكيكو saboda haka Allah da ya ce bai yarda ba shi kisa yake so a yi kisa yake so a yi Allah ya rabu da laisa to kar a yi islahi a wajen kisa ne sai a kashe shi gwargwadon yadda shari'a take kashe shi ba za a masa kisa irin mai gilla ba sannan malamai suka ce ba za a bar mutum biyu a dalilin mutum ɗaya ba sannan kuma suka ce ba za a bar wanda shi ba shi da hankin kisa ba a wajen abin misali ya ce a ce dan garin can ya zo kashe ku dan garin ke ku kashe yan garin kai ko ma waye da wanda yake ya zama yan barba a cikin kisa da wanda bai zama yan barba ka zo kawai ku ku kashe dan garin kai to wani ayi isra'i da kira da kisa Allah ke maka isra'i fala yasqatu katbo kada ayi isra'i a wajen kisa don haka ba za a kashe wanda shi ba shi ne shi ba in ko aka haka kuka ji a hayaniya an kashe muku dan gurin kuka ji ku kashe wanda ba shi ke nan ku sake cika wani ke ne da mahaifi za da dini bilma ba ba ta da rayuwa ke mun fahimci wannan yawa sannan kuma bara a yi kisan gilla ba sannan kuma bara a kashe mutum biyu a dalilin mutum da da a jahiliya haka suke in sun karɓar da mutum daya domin za mu karɓi abin da suka mai da falistina suke idan aka karɓar isra'ila guda daya amma da karɓar falistina guda nawa wajen guda hamsin e koya ya ai su ma isra'ila a falistina kuma lokacin allah ta ba su abin da suka kama duk lokacin da su kama wani na isra'ila suka kashe shi da mutum daya amma da daga dukkan kusa sai sun kashe mutum kusa a cikin su kaga wani su ne sun kai komi ruwa ke na wajen isra a wajen wani kiri kisa saboda haka allah mara kusurki ya hana da ke karanta haka ilan na wani su lalle shi wanda aka kashe shi allah mara kusurki ya kasance wani kiri zai taimaka masa wannan aya wato abdullahi dan abbas ibrahim da ita ne ya istimbani ya ba da cewa rikicin da ake yi tsakanin sayid na aliyu na abu talib allah ba da ta ke masa sayid na kawai da na abu sabiya shi ma allah ya masa rahama a tsakanin sai ce wanda zai ci nasara bi akirin faɗa a ƙarshen wannan karawa da ake kawai da na abu sabiya kawai da na abu sabiya abin da ya faru shi ne mutane sun zo daga iraki yan tawaye suka zo aka tunzuro su aka amfani su wajen su zo su su kawo wa da wani matsala a gwamnati su yi na wasu in zai yi masu kashe shi jas kamar yadda ake yi irin idan misali shugaba yana shugabanci wa'insu daga wasu su ce haɗa wani kwamfashin na wasu mutane su sponsor su su je su kada wani rikici dan a yi yi ko a kashe shugaban ko a wani abin da mutum ba gaska wani ne da farko da gwamnatin buhari ba yana kwatanta buhari ba sai na wasu mutane muna son mu ɗauki yadda ake tunzura mutane don su kawo wa shugaba lokacin yan sas ne ko yan sas ne ko yan sas kaga ai wasu ne suka da suka yi sponsor wa yan sas suka tada ko kuma ita da ta kwanakin bayan duk da cewa akwai haƙƙin al'umma da aka dawo wasu daga duniya su sai amfani da wannan damar su biya kuɗi a yaya zanga-zanga ta kasa a biya a rikici da sauransu da irin wannan sponsorship da aka samu su kan aka musu tun zamanin sai na wasu daga iraki su da kuma su daga har madina a kan lalle lalle sai na usman a cikin gwamnatinsa akwai son kai akwai rashin adalci akwai menene akwai menene da aka sai ya samu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa tun yana gare cewa idan Allah madaukakin sarki ya baka shugabanci mutane za su nemi ka sauka to rigar da Allah ya sanya maka ka ka fita su su ke da haka ya suka zo su yake shi da ka sauka Allah madaukakin sarki ya ba shi rigar da haka ne da kan sa ka fita da ka sauka suka ce ba za su tare da shi jama'ar madina suka taso a kan rasu da ya sai na su mace don yadda aka fi kowa daga cikin su a dalili na bana sai mutu daga cikin su kuka ni suka so suka shigo kyale su haka ne aka zauna suka tare sai na su sai na su ya fito ma ya yi jawabin da mutane karko bari shi da kan shi a gidansa kwana da kwanaki irin abin da shi ba ta fara nuna masa da karshe suka shiga gidan suka kashe shi da za a kashe shi mai gudu haka ne wa aka daɗa kalifan sai ibn ali bin abi talib saboda ka sai ibn ali bin abi talib a kokarin sa ne da kuma da kufa a cikin iraki sai da problem ne ya je kawo duk waɗannan mutane ƙarsa su kuma wancan lokacin da ya rubuta su sai ya fara sakewa yaman ma'awar ibn abi talib yana gwamna a yaman sai ke shi ba zai sauka me yasa ba za ka sauka ba a kadan samu sabon gwamnati ne gama new system sai ce eh sai an buci gari sai yi na usman a kamo waɗanda sun kushe shi a usman saboda musulunci ba gariba ba talaka ma an aka kashe shi sai ce ta bukatar sa don da za a kashe gariba ba ba bukatar sa to yanzu sai ya zama rikici sai ibn ali kuma ba zai iya zartar da rikicin a wannan lokacin ba kawai ibn ali saboda ya ce dole dole sai an yi haka a kan su su ba shi a gwamna a kasarsa a sham ko siriya ke nan tana abdullahi dan abbas ya ce ana sha ne kuma na zo na samu ali ibn abi talib na ce masa akan wannan kes din ka yi kokari ka samu mutanen da suka kashe kai ba su da domin wannan mutumin da ta shi yana neman da duk a cikin banu umayya wani shi ne babba yana da haƙƙi da bambanci to dole a kai wani haƙƙi in ba haka ba Allah ba da kuma da shi zai ce ba tunda Allah ya ce wa man kutila mazlum fa qalta anna li walihi sultana don haka sultana za ta tashi daga hannun quraishi za ta kuma gurbin kuma ko ko ko haka ne zai faru kuma za a yi babu da rabu baya so manyan kuma za a gano da su kasa yake na faɗa masa amma aliyu na da ƙarin jin ce ne wani ba zan taɓa mai da ne da ba masa ba abdullahi dan abbas ne ke faɗa sai ta da ko ni da ko ni so dole mu ci mu ci shi da bai ci ko ma ne kuma abin da faru ke ko an yi ta gamsawa an yi ta yaƙe da akwai inda aka yi yaƙi tsakanin jama'a sai na abin da ake tare shi kansa da ɗalibin a ciki da jama'ar al'awajin da abu su da wani shi da amurbin a suke shugaban da wannan tawagar an yi gwamza an yi akwai lokacin da aka yi sati guda ya yi sati guda ko da ya gida ka tafiya da al'ummar musulmi a yi wani suka bin abu da wani umar ya ishi minku ba sa yara ikilafin tafiya da haka a wannan kudin ikilafin tafiya kuma yau da yana amma da gashe ya ake da mata da ta yi saboda ka ibn abbas ya yi istinbadi daga wannan ayar to duk wanda wato kenan aka zalunce shi wani yake da kokarin aiki da bi sawon fadin wanda aka zalunta ko Allah ya zai da ba su da ita da fadin ciwo Allah ya taimaka masa taimakon kuma kala kala ne kuma don suka ce wasu da da ba a zalume da mutane da aka zalunce su da kuma da ba a kuma da taimakon kala kala ne na farko dai Allah ba da kuma zai iya fata musu kawa na biyu Allah ba da kuma zai iya bayyana da gaskiya duniya ta fahimci cewa wa da zalunta su ake wani mace da kuma da kuma yanzu ba wanda bai yadda cewa Palestine zalunta su ake sannan duk kasar da take goyon bayan lalle lalle a neman hakkin Palestine gaskiya ko da ba za ku gani ku ba a ƙarƙashin wannan aya ɗin sai Allah ba da kasance ya sa musulunci ya sa mutane da hanyar ko mara ta ce ko mara ta ce haka ne ko da gwamnati muna da ta gida su gani a kan wani gani matsala ta saki da ta ake wani abu da mutum in dai sun tsaya Allah ba da kasance sarki da ko kuma wasu jama'a daban ko wasu ɗaiɗaiku wanda suka tsaya a kan cewa lallai lallai hakkin falasina ko kuma hakkin duk wani musulmin a duniya Allah ba sai ya taimaka masa wani kudi ana kana jira ka yanzu kaga alamu suna nuna ta ko amerika ko ta so ko ta so ai ita ce aka kama ko ko ta goya isra'ila baya da kuma kasashen turai da kuma su yi Allah malabacin sarki zai shigar da musulunci a cikin nasu kuma ya juya da haɗuwar lamarin wata gane ya koma bawa da hannun su da koma hannun wani wani shi ne wani da su ba da lalin na ba su da koma ne ya yi da wannan Thank you.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
Allah ba wani da kake wala ta karin da kada ku zanci dukiyar wata ke nan maraya kada ku kuskura ce da wata ke nan da mummunan niyya sai ne abin da ke yi a san sai dai da niyya wadda take ita ce asalin niyya mafi wata ke nan kyau kaga amma mai ta cikin wancan kenan ko ma'ana kar a je kusa da Allah madaukakin sarki yace kar a je kusa din Allah ya san wato kenan dan adam ya san kuma rauninsa wayannan abubuwa guda biyu da zina da yace wala taqrabu zina da kuma dukiya da yace wala taqrabu malal yatimi dan adam yana da rauni a kansu yana da rauni a kansu da zaran wato kenan ya zama engaged a cikin su to rauninsa zai iya bayyana a kowane lokaci don haka abin da yake aula shine kar ya je kusa saboda haka amma dangane da dukiyar maraya da yake yanzu idan kowa ya ce ni ba zan taba dukiyar maraya ba kuma la'adar cewa za shi shi ko bai da halin da zai gyara ko ko bai da karfin da zai gyara sai Allah ba dauki sarki sai ya sassauta akan wanda sai ya ce illa billati hiya hasan sai dai da niyyar da take ita ce mafi kyau bai ce billati hiya hasanun ba bai ce da mai kyau ba sai ce da mafi kyau niyya wadda take mafi kyau don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan akwai dukiyar maraya a hannunka to kar ka bari zakka ta cinye amma ka sammara masa ita ka sammara masa ita ka sammara masa ita sai ya zama wato kenan ka sa ta a cikin hanyar da za ta rika ci gaba har Allah bada ku sarki ya sa ya girme wayo sannan a dauka wato kenan a bashi kasa amma kar ka bari yau a gutsura gobe a gutsura jibi a gutsura gata a gutsura so ba da tayan da zai girma ya zama yana da bukatar sa kuma ta riga ta kare ai an saya maka rigar sallah ai an saya maka kaza an maka kaza an maka kaza an maka kaza to shikenan dukiyar ta riga ta kare ni na fita aka ce a'a kar ku yi haka amma ku san marata ta yadda za ta zama ta karu idan dubu goma aka bar masa bai da tayan da zai girma sai ta zama sai ta zama wata kenan miliyan goma to kaga a daidai wanda lokacin zai amfane shi to haka ake so wata kenan ku zama ku Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna yakuluna fi butunihim nar fi butunihim nar ko yawa wanda suka ci dukiyar maraya da zalunci da zalunci to lalle suna cin wuta wato kina a cikin cikin cikin cikunan su wasa ya salau da sa'iran kuma da sannu za su shiga wuta wadda take wato kenan mai konawa saboda haka dukiyar maraya ana son a kyautata masa ita a ribantar da ita ta yadda wata kinan za ta zama abin to in haka ne allah wadda kuji sarki ya ba da dama wata kinan za a yi amfani da ita a ta abu ga shidda har sai ya kai wata kinan karfinsa sannan sai ya dauka a bashi akan wannan yanzu an ba da izini za a iya kusantansa amma aka ce faman kana ganiyan faliyasta'afif ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إلا ما كان da harkar ka ba abin da baka ta sawa mara masa karka karka ta ba yau kai dan Allah don wannan aiki ne da zaka yi shi dan Allah madaukakin sarki ya baka lada ba don wani abu ba dan taimakon shi wannan marayan da kuma wato kenan kula masa da cikin da da hakkinsa amma idan kai din talaka ne ba zai yi ka bar harkar neman gidanka ba ka koma kan dukiyar maraya kai gidanka ya lalace musulunci ba zai yi goyo a zan wani ba zai yi kuma ka bar dukiyar maraya ta lalace saboda da gidanka ba nan ma musulunci bai yadda da wannan ba sau da shi kenan yanzu abin da ake so sai ka yi amfani da hikima sai ka je kana yin aiki da ita kana fitar da hakkinka kana mai wa gidanka ba harkin wa gwadan hakkin wahalarka kuma kana calculating gwargwadon yadda hakkinka da za ka fitar na gidanka ba zai sa wato kenan dukiyarsa ta lalace ba akalla shi ma yana karuwa kai ma kana karuwa sai wa faliya shine faliya kul bil ma'rufi amma in kaje ka dawo ba riba ka dauki hakkin ka kaje ka dawo ba riba ka dauki hakkin ka bayan sati uku sai a ce to shikenan dukiya ta da abin nan to menene kuma kaga ba a cimma wato kenan manufa ba so da ka manufar shine kai ka taimaki kanka shi ma ka taimaka masa sai zama wato kenan an tare an gudu tare an tsira tare wa aufi bil ahad sannan Allah madaukakin zake yake ku cika alkawura alkawura alkawura kala kala ne akwai alkawari tsakaninka da Allah madaukakin sarki ko malali ne mun Allah jikare ce ka riko a dinga Allah zaka yin azumi da sallah sadaka wai zaka da rabbuka min madihana min zuhuri hijratuhum asharun ala anfusihim Allah su bi rabbikum to kaga ku na alkawari da ka dauko wa Allah madaukakin sarki zaka zo wato kenan ka cika shi sannan akwai alkawari tsakaninka wato kenan da mutane wanda aka kulla shi akwai kuma alkawari wanda yake na ka'ida na ko menene mutum ya zama ya cika shi hatta aiki ne na gona da aka dauke ka aiki ne na gwamnati da aka dauke ka aiki ne na menene da aka dauke duk abin da kai alkawari a kansa to shikenan sai ya zama kai kokari ka cika shi saboda ka cike kyawayar halal dinka ya zama kuma wato kenan ba samu matsala a gare ka ba ranar tashin alkiyama innal ahada lalle shi alkawari kana haka ne kana mas'ulan ya kasance wato kenan abin tambaya ne ya kasance abin tambaya ne yanzu anan shine alkawarin za a tambaya ko kuma kai ne za a yi tambaya eh innal ahada kana mas'ulan alkawarin ya kasance abin tambaya ne alkawarin za a tambaya ko kuma kai da kai alkawarin za a tambaya wasu malamai suka ce a'a ana nufin wato kenan kana anhu mas'ulan ne a gare za a yi maka tambaya a kan shi alkawarin da kai wasu malamai suka ce a wannan ai tabkiti ne alkawarin ne za a tabi ya zo alkawari an cika ka ko ba a cika ka ba ai zai yi magana ko ce an cika ne kamar da ake cewa wai zalma ulatu su ilal bi ai zalma kutilat eh yarinya an haife ta yar karama ga mace ne ma dai kawai sai kai yanka ta kashe ta fito da rami ka binne ta ranar lahira kai ita zai kamata a tambaya me yasa aka kashe ta ko kai za a tambaya eh amma sai Allah ce ita zai a tambaya wai zalma udatu su ilat ita ne za a tabbata a biya ya zama kutula bayar Allah mai kika yi aka kashe ki ta yi takbit ne ku ci gaba? saboda aka takbiti ne don shi wanda wato kira an tauna mene ne tsakuwa ne don ayata ji tsoro saboda ka dan shi wanda wato kenan ya karya alkawarin ko shi wanda ya kashe yar a da ke miki ga aka kashe shi guba ga shi da tsaye a gurin idan ba ta yi bayani ba shi dole su zai bayani ko dole su zai bayani haka ne to so da ka alkawari ba za a tambi shi alkawari ya da aka yi dara da an cika ka kuwa kai ko kai kai alkawari kana gefe dole za ka yi bayani to da in za ka yi bayani kuwa kaga dole ka kare kanka idan ba ka kare kanka ba wato kenan za a iya samun matsala to mu je malam وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا
الله مدوكين زكيتي وأوفوا الكيل lalle ku cika sikeli ma'ana ku cika ma'auni lokacin da za ku abin da za ku auna idan kiltum idan za ku auna saniya goma za ka auna min to ka cika saniya biyar za ka cika buhu uku nake so ka cika su duk abin da za ka yi ko da irin da ake bagejin din nan ne ya zama abin da ake saka wannan a ciki ya zama abin da ake bukata kada ya zama wani a cika wani a kin cikawa haka ana ɗan rarragewa wani lokaci akwai wani hayinci da mutane suke ana sa kilo hamsin ne ba zo sa kilo hamsin din nan an sassaka sai a dan tsakuri tafin hannu ana tsakuri tafin hannu a can a tsakuri tafin hannu kai ba za ka gani mun zo auna nauyin amma yana tara yana tara yana tara sai ka ga ya tara buhuna doron ha'inci ne yanka fuloti dai za a yi fuloti aka gudu aka guda guda goma a jere sadaka kowannen su dubu dari dari kaga dubu dari sau goma kenan can saboda ha'inci sai a zo 50 by 50 ne sai a rage taku biya nan a rage taku biya can a rage taku biya a marmatsa a marmatsa sai ga an fita da wani fulotin daban wannan ma yana daga cikin wato kenan ha'inci to da duk abin da za a yi nake da ka'ida ta aunawa to a auna shi tsakani wato kenan da Allah madaukakin sarki wa aubul kaila idza kirtu haka ne yawa sikeli a auna shi ko zinub da kusasin musu kuma ku auna har yanzu da ma'auni wanda yake na adalci kusdas shi ne abin da ake wannan kail shi ne wanda ake auna nauyi ko kilogram kaza kilogram kaza wannan kuma wazon kuma shi ne sanayya sanayya ko mudu mudu ko ma wanne ne Allah madaukakin tarke ce wailu lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiruna Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma guda da zama mai zaman kanta a dalilin tauye mudu in sikeli ne za su san yadda za su yi su mai abin sai nuna maka kilogram 50 ne alhali ashe kilogram 47 ne kaga cuce ka kilogram 3 yau in kuma sanayya ne sun san da za su yi auna maka kwano goma ba da ta da kai sai gida ka ji kana za ka kwano tara ne su sun san yadda baran da suke yi to duka irin waɗannan ayyuka ne wanda suke na halaka Allah ya aiko da manzo musamman akan wannan kuma ya halaka al'umma musamman wato kenan akan wannan da aka ce ku auna bil kusdas al mustaqim asalin kalmar kusdas tana nufin wani irin mudu na special da ke a kasar rum kalmar barumi ya ce ba balarabiyar kalma ba ce illa iyaka ta zama daga cikin kalmomi da aka ake kira su menene mu'arrab ko akwai al mu'arrab wa dakhil ad dakhil shine kalmar da take ba balarabiya ba ta shigo cikin larabci ta zama ta saje kamar su janjal kalma ce wadda take farisiya don haka kenan yanzu a cikin alkur'ani akwai kalmomi wanda ke asalin su ba na larabawa ba ne amma yanzu a cikin alkur'ani saboda mai kasratul istimal sannan kuma sun riga sun zama sun zama sun larabtantu shi ake kira al-mu'arrab wa dakil to ad-dakil idan ya da wani lokaci har tasrifi yana iya karba saboda ka ya riga ya zama abin nan yanzu gaba a Hausa mu anan yaren Hausa akwai kalmomi wanda yake ba namu bane na turawa ne wani lokaci wani lokaci na laraba ne yanzu ka tara yaran nan kowa kace musu albasa ya je ka sai mu albasa ya sa abinda zai ce amma albasa kalmar ta kalma ce ta larabci su alkaki ko su alkamhu sai mu ce mu ce alkama ko alkam eh su suga suga ka gani tura su ce shuga mu ce suga da sauransu ga fiye wata ma yanzu ya zama hausa ko ne yaro san fiye wata to irin wannan ana kira su wata kina abin saboda aka ce alluga hayya hiya lati tudi wata akus yare wanda yake mai rayuwa shine wanda yake maza maza zai karbo kuma zai iya bayarwa amma yaren da baya karba to is bound to collapse duk yaren da baya karban wasu abin nan baya karban kalmomi ya jawo ya makalkale su ya juya su su zama nasa to na yaren mutuwa zai yi na za ka gyara duka na suka mutu kuma wasu masu nana kada ka Allah barakakin sarki yake cewa ku yi auni da ma'auni wanda yake mustaqim wanda ke tsaye na adalci wannan shine abin da yake tsaye da al'umma wato kenan akan komai a rayuwa zalika khairu wanda shine yake mafi alkhairi wato kenan komai a zama an yi adalci a kansa ko menene ya zama an yi adalci a kansa domin idan mutum bai yi adalci ba ya yi cuta ko da yar kaɗan ce za ta hana shi ba jin daɗin kwanci a cikin kabari sannan za ta zama sa tsoron ranar tashin alkiyama daidai lokacin da mahaifiyarka ba za ka iya ɗaukan wato kenan naira goma ka bata ba ba za ka iya ɗaukan ladan raka ɗaya ka bata ba mahaifinka ba za ka iya bashi ba wani mutum daban zai zo shi ka bashi ladan abin da ka zalice shi ka bashi ladan abin da ka zalice shi kuma a cikin sallar ka yanzu a ɗauka abin da ka zalunce shi kanka cinye ko wallahi sallar ka za a dauka ko a dauki karatun ka na alkur'ani ko sadaka da kai ko bin iyaye da kai wallahi shi za a dauka idan ko ba a samu lada a gurin ka ba wallahi zinar da ya za a debo zunuma a dora maka shan giyar da ya sa debo lada a zuwa maka zaluncin da ya sa da zunubin ka nake za da ko zunubin wato kina dora mutum don haka shi yasa ke cewa mutum ya kokari ya je lalan lahira tsakaninsa da Allah kafafa ra'asan bi ra'asin wadda ka zalika khair wa asanu tawilan kuma shi ne fasara mafi kyau a ce kenan kayi adalci kai ne ka abin sa alaihi sallallahu lokacin da aka ce ya ce satar gona asaratun ba'adi ko za ku samu shugabanci wanda za a yi fifiko a bayana a armuta wa'ansu watsar da wa'ansu kuna ji kuna gani a danne wa'ansu a daga wa'ansu ba tare da hakkin yin hakan din ba suka ce ya rasulullah mai za mu yi mai yake su ce a sako ce ban sako ba ya za mu yace da tu'adduna al-huquqa allazi alaykum wa tasaluna Allah allazi lakum haƙƙin da yake kan ku ku dai kar ku cuta ku dauka ku baya na ku haƙƙin da aka toye ku roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki la yazlimu misqala zarra ko kwaya zarra Allah ba zai cuce ka ba wallahi duk abin da yake haƙƙin ka ne ba a baka duniya ba za a baka gobe kiyama za a baka gobe kiyama saboda ka karkace da zuci kai kuma ka ce a to ai su ma haka suke yi shikenan sai ka je kai shikenan sai ka zama da kai da su kun zama wato kenan abin ko wa ma ana illa min guzayyati in gawat gawaitu ai ni dan kabilan guzayya ne in sun halaka ne ma halaka tare ba haka ake yi ba to yanzu da ya ka iya duk haka ake yi shikenan kamar saka je ka shiga cikin hakan nan a ya kamata a ce a bambance ko yawa idan sun yi to karkai karkai to wanda shi ne zaman lafiya ko yawa zalika kairu ma asali tawilin idan luka asabilillah to mu jimala ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
Allah madaukakin sarki ce wala taqafu ma laysa bi- laka bihi ilmun kada ka fada cikin abin da wato kenan baka da ilimi a kansa in an ce wala taqafu ma'ana karka bibi abinda wato kenan kai baka da ilimi a kansa har ka zo ka bada hukunci ka ce kaza ne yau karka yi hakan nan karka yi hakan nan inna sama wal basara lalle ji da gani wal fu'ada da zuciya hankalin mutum kenan kullu ulaika wa'annan duk gaba ɗaya su kana alu mas'ulan za a yi tambaya wato kinan a kansu yawwa za a yi tambaya wato kinan a kansu wannan wasu malamai suka ce kenan tunda Allah ya ce karar fada mi bibiya mi hukunci akan abin da ba mu da ilimi kenan za mu iya yin bibiya da hukunci akan abin da muke da ilimi a kansa ko shine mafhumul mukhalafa yawwa saboda duk abin da mutum yake da ilimi a kansa zai yi hukunci da yake da daidai a kansa wannan ba hana shi akan wannan ba akan haka kuma aka zartar da wato kenan husnul zanni duk abin da karin jayar da zatonka cewa haka yake a iyaka tunaninka kai hukunci a kanka an yadda a hukunci a kansa saboda mai mafilin jayar zatonka wato kenan shine kaza akan haka ne malamai masu kafa aka yadda da su yan kiyafa aka yadda da su a baya don in rikice faru a kan ɗa sun sun zo sun dubi ɗan suka dubi iyayen za su yi ɗan wani ne za su yi ɗan wani ne me suka amfani da shi sun surutun kama suka rinjayar da zato kuma aka yadda yanzu nan muka karanta cewa mujazzaz ya ce lalle kafar usama daga kafar zaidu take kuma da sassa ya tabbatar da shi akan wannan don har ya ji daɗin wannan abin da aka yi akan wannan ne malamin fikihu da malaman addini sukan haɗa wani abu da makamancinsa ɗauki misali yanzu ɗan tambayi malamai ya halatta idan wayata da alkur'ani izo 60 gaba daya na shugaban ɗaki da ita suka ce ya halatta ma dama ba karatun ake ji a cikin wayar ba ka kashe ɓangaren karatun ko yawa me suka amfani shi suka ce aga alaran ma da qur'ani izo su ta akan sa kuma yana shiga ban daki ko in ka ce alaran ma saboda qur'ani zai za a kada da yana da hali kuma yana shiga ban daki saboda haka ita da amma ka kashe ba ka bude application din ba za ka iya shiga wata kenan ban daki aika masu ka duba saboda haka aka yadda da abin da ake kira kardado wannan abin ina ganin zai sa naira goma sai a biya kudin sa naira goma tunda ba abin da za a auna wannan geron naka zai buhu takwas sai aka yi ittifaki akan haka sai a ɗauki kudin buhu takwas tunda a lokacin ana buƙatar a yi hukunci akan wannan akwai wasu wanda suke in sun ga dabino akan bishiya za su ce zai buhu kaza ana ana kira su kars kawai da ta tafi fikiyo duk sun tafi akan wato kenan halaccin kars saboda bai rinjayar da mafi rinjayar zato a daidai lokacin da ake da niyya wadda take ta alkhairi ba ta niyya ta cuta ba don haka akan wannan suka ci kenan wannan babu matsala a kansa yau so da haka Allah barkaci sarki ya ba da izini akan wannan sannan sai Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fuada ji da gani da kuma wato kenan hankali menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya zartar da ji to kace inna sam'a me yasa aka gabatar da shi sannan sai aka ce wal basara gani wal fuada mutawalli sha'arawi yake cewa idan mutum ya zo duniya abu da ke fara aiki a cikin wato kenan hawas ɗinsa na sai da ake masa hawa da hausa sense organs me ake kira su da hausa majiyansa ko to kunne ne yake fara aiki kunne ne yake fara aiki idan mutum yanzu ya faɗo duniya a cikin duk sense organs ɗinsa kunne ne yake fara aiki shi yasa ma an gan shi ya shiru sai a ɗauki da sai a ɗauki diri sai aka na gangan da ya ji sai ya razana sannan sai ya kuka su da kashe sa Allah madaukakin sarki ya fara gabatar da shi sannan daga shi kuma sai idonsa sai ya zo yana kallo daga baya amma da farkon idon bai ya kallo amma kunnen ya ji tun a ranar amma daga baya ido zai biyo baya yana kallo sannan daga baya sai hankalinsa kuma sai rika fahimtar wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza sai da samu shi ne farko sai basaru a tsakiya sannan sai fu'adu haka kuma idan mutum ya zo barin duniya wancan ɗin na ƙarshen shi ke fara tafiya hankalin shi ke fara tafiya ko sannan sai idan sannan kuma sai jin da zaran ya rasa wannan abu da shi ne wa kina abin na ƙarshe a kira a kira ila bin jiwa a kira a kira bin amma in dai da ran ko ya aka kira in dai a je cikin nasa zai ji shi sa aka yarda a ce cikin nasa a ce masu la ilaha illallah sai ya ansa إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أما بيسا الله يقول أولئك بيسا وتي هؤلاء ba saboda ai da su wa'yana abubuwa uku dan adam yana iya hangen nesa kuma ce ulaika kan ba wa'yancan mane yau ba saraka da jinsa zai iya jin abu da yake nesa da ganinsa zai iya hangen abin da yake nesa zuciya ta iya hangen abin da yake nesa wa'yannan abubuwa uku na zahiri da kuma wato kan wanda ma ba na zahiri saura da kisa Allah da dauki sun kishe ula'ika saboda wata jini kaddarawa cewa jini su ana amfani da wani hangen nesa da su saboda ka Allah ya kuma ula'ika kan na abu musu